الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubis suwar na imam suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi wannan littafi ne kan nuna alaka tsakanin surar da ta kare da wadda za ta zo bayanta ko ko alaka tsakanin surar da wato za a shiga cikinta da surorin da suka gabace ta wani lokaci ko wasu daga cikinsu ilimi ne da ake kira ilmul munasabat nau'i ne daga cikinsa to muna bayani kuma kan addirasa al-mawdu'iyya al-adadiyya wanda kuma shi ba cikin ta nasu kudurar yake ba bincike ne wanda aka gabatar wanda shi ma yana ƙara ma ɗalibin ilimi wato kuzari game da neman urumul qur'an to yau za mu tashi ne a cikin suratul ma'ida muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomu da mu da ku gaba daya suratul ma'ida cikin addirasar adadiyya alwal mawdu'iyya ana kiranta suratul ma'ida saboda kalma ta zo ta ma'ida a cikinta wanda tana nufin tebur wanda akwai abinci a saman sa wanda zo cikin kisa annabi isa allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama an gane ko to sannan kuma ya zo ana kiranta suratul uqud a'a uqud a yawa uqud alƙawulla ke ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud alƙawulla an kira saboda alƙawulla ƙulla su ake yi duk da yake ba a gani amma ƙulla su ake yi na fata ana fahimta ta mai so yana idi ba cikin at-tahrir wa tanwir da kuma at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama nan farko farko zai ga sunaye da sauransu ina fatan an fahimci ni an gane ko don saboda ya zo daga cikin sunayenta da aka samu almunƙiza an gane ko almunƙiza da ke irin waɗannan sunaye za ku sami kamar wani lokaci ma ba cikin hadithi ba ne asar ne daga magabata ana samun shi ala ayyati hal adadin ayoyinta ayoyi ne 120 adadi na lissafin kufa an gane ko yawwa adadi kuma na hijaz da kuma sham tana da aya 122 adadi na basra tana da aya 123 na fata an fahimci ne wanda mun ce shi adadin ayoyin baya nuna kuma ƙari ne ko wani abu a'a inda waɗansu kamar da aya wasu ba su tsaya aya nan ba don mu gani da kyau tana da haruffa adadin haruffanta dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da tis'in da biyu dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da tis'in da biyu sannan adadin kalmominta dubu biyu da ɗari takwas da talatin da bakwai kalmominta ban da haruffa ba a sa da haruffa kamar fi da ila an gane ko tartibinta na alkur'ani yadda aka jiranta take na alkur'ani ita ce sura ta biyar tunda in mun ka ɗauko fatiha sai bakara ta biyu ali imrana uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar tartibi na sauka kuma abin nan kamar yadda imamu suyuti ya kawo cikin al'itkan fi ulumin qur'an riwaya ta al-ja'bari ita ce sura ta 91 da sauka amma in muka diba آيات المتشابهات الألفاظ na عبد الله الطيار ita ce sura ta ɗari da goma sha biyu doktor abdullah tayyar yake cewa fiha nasikhun wa mansukh an gane ko a cikinta akwai ayar da ta shafe hukuncin waɗansu ayoyi kuma akwai ayoyin da aka shafe hukuncinsu duk da yake irin wannan munci sai mutum ya yi hattara wani lokaci shin nasikun na shafe hukunci ko ko a wani lokaci hatta da mutlaq da muqayyad da am da khas wajen waɗansu malamai suna istilan shi akan nasikh wal mansukh domin shi wani lokacin suna shiga cikin juna ko ko istilahi ne ina fata an fahimci ne yawwa wato ta sabka ne bayan suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina an gane ko amma a riwaya ta jabir shine cewa ta sabka bayan suratul mumtahina ko mumtahana sannan kuma ta sabka qabla zalzala eh kafin idza zulzilati an gane ko yawwa to wannan dai shine dai bayani a takaice na addirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya game da suratu al-ma'ida yanzu kuma sai mu dawo cikin littafin ta nasu kuddurar na imam suyuti don mu ga alakarta da surar da take gabanta ce nisa'i ko da ma surorin da suke gabanta wani lokaci yana iya karawa yace suratul ma'ida a shafi na 80 وقد تقدم وجه في مناسباتها akwai wasu wata fuska da ta gabata ko wadansu fuskoki da suka gabata na munasabarta tunda sai ka iske cikin suratul nisa'i ko cikin suratul baqara duk ya kawo wadansu munasabat yace wa aqulu ina cewa hadhihi sura ita wannan sura aidan kuma sharihatun tana mai sharha li baqiyati mujmilati suratul baqara na daga sashen abubuwan da suka zo a dunkule a cikin suratul baqara yace fa inna ayatal at'ima aya wadda ta shafi at'ima wato abinci ababin da za a ci wadhaba'ih da abubuwan da aka yanka ko hukuncin abinci da na yanke yanke fiha a cikin ta ita suratul ma'ida absatu absatu minha fil baqara kinan yafi yalwatuwa fiye da abin da zo a cikin baqara duk da yake cikin bakar an yi zancen ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum da sauransu amma dai inda aka fayyace bayani kwarai a cikin suratul maida tunda zaka ga uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير اليوم أحل لكم الطيبات إن فاتا أنا فهمتها ده صورا سوري وكذا ما أخرجه الكفار طبعا لآبائهم في البقرة موجز كما حكى لكم أبن كافري سكا فتر إنا فتاهم بتيني أنت أخرجه سكا فتر دشي دقا حرام ko suka fitar da shi daga halat abuna Allah ya halatta shi sai suka fitar da shi suka haramta shi ko abuna Allah ya haramta shi sai suka fitar da shi suka halattar da shi mujazun ya zo a takaice a cikin bakara an gane ko wa fi hadhihi sura a cikin wannan sura mutnabun an tsawaita bayani shine mutnab daga itnab ne ablaga itnabin an kai matuka wajen fayyacewa fi qawlihi ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhib yace to wa fil baqarati yazo a cikin baqara an gane ko zikrul qisasi fil qatla an yi ambaton ai qisasi a cikin sha'anin kisa wa huna anan cikin suratu al-ma'ida shine huna nan yake nufi anan zakara awwala man sanna al-qatl sai ya ambaci wanda ya sunnanta kisa mummuna sunna kenan was-sababu alladhi was-sababu alladhi li ajlihi waqa'a kuma ya ambaci dalilin da yasa wannan kisan ya afku وقال كما سي الله تي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يتتو وذلك wannan bayanin da ya gabata na ma'ida absatu shi an mafi yalwata bayani min qawlihi fil baqara wa lakum fil qisas hayatun kaga fil baqara yazo a dunkuli an gane ko amma an fayyace watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak azwa karshen ayoyi sannan kuma wafil baqarati ya zo a cikin baqara wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya mun ce ku shiga wannan alqarya yace wa zakara fi qissatiha huna an gari ko wa zakara fi qissatiha huna sai Allah ya ambata a cikin qissar tana a cikin suratu wato alma'ida an gane ko to nan sai ka iske kamar cikin littafin za ka ga kamar haka suka rubuta shi amma ga alamu magana an yanke ta ban san ko an fahimce ni ba dan za ka ga ya kawo fasofa ya atillahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ko ya zamanto kuskure ne shi imamu suyuti wajen rubutu ya manta kwana ya rinjaye shi gajiya ce ta rubutu a kuskure ne irin dan adam wagga aya tana da alaka ne da sahabbai ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna koko nusakhul kitab masu rubuta littafin tunda can kwafa ne ake yi a wancan lokaci kayan a samu kayan bugu sai ya zamanto sun mance da waɗansu wurare sun ketare muna ganewa ko yawwa amma na abinda zamu ce kissar ai ita ce wanda Allah ya ce wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قصة ستظل مفصلة بصريكم من فهمت بقى وفي البقرة ياذو أتكم بقرة قصة الأيمان سربوت إيمان أيمان كما تربوت رنسوا موجزة الله كاوش أدن كولي وزاد هنا بسطا بذكر الكفارة سيقار بيان الكفارة كان أجدا رنسوا amma da kuma sai an kai zancen kafara in ka yi ga yadda za ka kafara kaga ƙarin bayani ne muna ganewa ko yawwa ya ce to wa fil baƙarati ya zo a cikin baƙara ƙara fil hamri wal maisir Allah ya ce game da shan giya ko hukuncin giya da caca fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas ko ismun kathirun a qira'ati hamza da kisai wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa zada fi hadhihi sura sai Allah ya ƙara a cikin wannan sura yana nufin suratul ma'ida zammaha zargin ita giyat wa sarraha bi tahrimiha kuma ya faɗa ƙarar cewa giya haramun ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun an gane ko duk da yake su yan ta'adda sun kace a fajtanibuhu an kace ku nisanta ba wai haramun an kace ba an gane ko za ku ga wasu wasu an ka samu sun ka halatta giya sun ka ce ba a yadda ta haramta giya an gani ku fashi tani buhu an ka ce nisan ta an ka ce ba a ce haramun ba to irin waɗannan shubaha za ku same su kuma ni na kallon ma tattaunawar wani malami ne na iddiayin shi malami ne a gidan tv na duniya an ka tattauna da shi a ƙasar misra wani lokaci za ka iske saboda son rai wani lokaci kuma malami ne ya samu tabuwa ba a sani ba sai a zo na tattaunawa da shi a to madalin an gane ko to fashtani burri sa min al-awthan Allah ya ce an isanci gumaka to su ma gumakan bauta su halacce dan abubuwa duka za ku iske wani lokaci ko son rai ko kuma wani lokaci mutum ya ya samu tabiyan hankali ba a sani ba bayan kuma ga hadisai bayan ayoyi kullu muskirin haram ma ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram da sauransu dai Allah dai ya kyauta ala ayyati hal an fassala kuma an faɗin illar da ta sa inda ma yuridu shaitanu an yuƙi a bayna kuma al'adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir har da ta'alilin da yasa Allah haramta ba don Allah bai son ku sha giya bane don kan ku ne don ka sha giya kai na zaka su Allah bai su an gane ko in ka sha giya kai na zaka to zarta kuma ta sama rashin lafiya duk duk abin da Allah ya halatta amfanin ka ne duk abin da Allah haramta cutar da kai ne zai yi Allah bai amfanuwa da komai ciki kuma ko ka gane ko baka gane ba in dai umurni ne na Allah to alkhairi akwai ciki ko ka gane ko ba gane ba haramci na Allah akwai cutarwa a ciki in ka aikata wallahu a'lam mun gane ko sai yace to wa fiha yazo min min al-i'tilaq sun sa i'tilaq yawa sun sa i'tilaq amma idan suna ya wuce fi'il ya wuce harafi hudu to alhamza shi hamzatu qat'in ne ba hamzatu wasl ne ba hamzatu qat'in bane amma sai wajen karatu na saboda in za a tashi da alhamza ake tashi wani bi sai mutane su sa tsammanin haka nan da bai dace a ce minal i'tilaq ba sai da ce minal i'tilaq yana daga cikin alaƙoƙin da akwai bi suratul fatiha da suratul fatiha bayanil maghdubi alaihim waddallin an yi bayanin waɗanda Allah ya hushi akan su da batattu cikin fatiha ya zo fi qaulihi wato kenan cikin fatiha an ce ghairil maghdubi alaihim waddallin amma sai an ka ƙara bayani nan fi qaulihi a cikin fadar Allah a nan cikin ma'ida kenan qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi sannan kuma an ka ƙara wa abin nan wa qaulihi da inda Allah ya ce qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil duk dai aka ta bayanin batan bani isra'ila domin an faɗi irin abubuwa da daban-daban da suka aikata wanda ke nuna su batattuna su kuma yahuda an faɗi abubuwa da dama wanda suke nuna Allah ya hushi da su fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard mutane na wanda sun yi ta'addanci kwarai da gaske yace to wa amma tilaquha bi suratin nisa alaka ita suratul ma'ida da suratul nisa'i tunda ya bayyana alakarta da bakara sannan kuma ya zo ya bayyana alakarta da abin nan da fatiha to yanzu ya shigo nisa'i kenan ya ce faƙad zahara li fihi wajhun badi'un jiddan ya bayyana gare ni wata fuska ta dacewa badi'un wata ce badi'un mai hikma kenan wadda ke cike da hikima jiddan kwarai da gaske wa zalika anna suratul nisa saboda ita suratul nisa ishtamalat ala iddati uqudin ta kumshi wato alƙawla yanci an ce idda masu yawa kenan sarihan a bayyane karara wa dimnan da wanda zo a dunkule ba karar ba kenan fassarihu abin da ya zo karara uqudul ankiha kulla aure yarjejeniya ta aure ko auratayya wa aqdu as-sadaq da kuma kulla yarjejeniya ta sadaki nawa zan baki an gane ko wa aqdu al-hilf da kuma kulla al-hilf ya an ce al-hilf shine wato kawance ceniya don can da larabawa ana kulla tahaluf kawance ceniya sai mutum musamman waɗanda kabila su suka samu matsala da sai su yi gudu sai su komo cikin wata kabila to sai a maida ka kamar ɗaya daga cikin a kabila duk abin da ya taba ka ya taba su wanda har gado suna yi ta fuskar wannan kafin zuwan musulunci ko mu ce kafin sauka alkur'ani fi qaulihi inda Allah ya ce wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla rantsuwa saboda wanda lokacin in za a yi wannan sai an yi rantsuwa na rance duk abin da ya shafe ko ya shafe ni su masu ce hakan shi yasa an kace aymanukum to fa'atuhum nasibahum ku basu rabon su kenan na gado can da har gado ana yi dashi wa aqdul ayman fi hadhihi al-aya wato kullu kawanceceniya a cikin kenan tarantsuwa a cikin wannan ayar wa ba'da zalika yace aqdul mu'ahadati wal aman kullu al-mu'ahada yarjejeniya ta zaman lafiya shine mu'ahada kenan wal amana da aminci fi qawlihi inda Allah ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun kenan wanda suka isa suka gudu suka kai zuwa ga mutanen da kafiran da suka gudu suka kai zuwa ga kafiran da kuna da alaka da su yace to kuma wa qawlihi da fadar Allah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun kenan idan ya zamanto shi wanda aka kashe cikin hanyar ta kuskure tsakaninku ne da mutane waɗanda akwai alkawali tsakaninku to kaga dai wannan yana nuna kulla alkawura sannan kuma yace wa dimni ya zo a kumshe a dunkule a fakaice aqdul wasiya kulla wasiya an gari ko a fakaice ya zo tunda wasiya ana buƙatar a san wanda ya faɗa da kuma abubuwan da ya ce a bayar wal wadi'a da kuma wadi'a shine ajiya ban gane ko tunda an ka baka dukiyar maraya ka aji an ba matsayin abin nan ne wal wakala da wakala shi ma dai wakala dai kamar wannan an wakiltar da kai kan wani abu wal ariya da aro wal ijara da kuma haya ko jinga wa ghairi zalika da wani wannan min ad-dakhil fi ummi qawli ta'ala duk sun shiga cikin fadar Allah inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya muku umarni kuma da al'amanoni zuwa ga ma'abutansu kaga duk waɗanda sun shiga ciki duk amana ce ya ce tufa na saba sai ya zamanto ya dace an gane ko an yi aqiba bi suratin a biyo bayan waccan sura da ta gabata kenan sai a biyo bayan ta bi suratin sura muftatahatin wadda an buɗe ta bil amri bil wafa'i bil uqudi a ce duk waɗanda al'amuran ku cika su faka annahu qila kamar dai an ce fil ma'ida a cikin ma'ida ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuka imani awfu bil uqudi ku cika alqawla allati faragha min dhikriha fi surati allati tammat wadanda anka faragha min dhikriha wanda anka kada ambatun su kidan aka yi bayanin su fi surati allati tammat a cikin surar ta gabata fa kana dhalika an gane ko ghayatal ghayatan fi talahumi kinan wannan an kai matuƙa fit talahumi wajen samun wato kamar ka ce munasaba ko dacewa mun yi bayanin wannan kalma daga lahamuni talahum in shiga cikin juna wata nasu da dacewa wal irtibat da samun alaka kulluwa in ji malaman zauri wa wajhun akhar kuma akwai wata fuska ta daban fi taqdimi suratul nisa'i da yasa aka gabatar da suratul nisa'i wa ta'khiri suratul ma'ida aka jinkirtar da suratul ma'ida wa huwa shine anna tilka an gane ko awwaluha ya ayyuhan nasu ita suratul nisa ita bude da ya ayyuhan nasu wa fiha al-khitab bidhalika fi mawadi' kuma cikin ta akwai bayani na ya ayyuhan nas a cikin ta a wadansu wurare ita suratul nisa kenan kamar ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wa huwa ashbahu bi khitab al-makki kuma ya fi kama da irin magana da ake yi zuwa ga mutanen makka ban gane ko tun da galibi ya ayyuhan nasu cikin qur'ani cikin surori makkiya ne yake yace to wa taqdimil am an gane ko sai an ka gabatar da am an gane ko wa shibhil makki da wanda yake kama da makki tun da daga makka na an ka zo an ka zo madina kenan ya zama to da dimi-dimin sa kenan hitowar makka ba da dimi-dimin sa yan sai an samu ya ayyuhan nasu yace an samu shi ne dacewa kidan kaga ya ayyuhan nasu am ne ya ayyuhan ladina amanu kuma khas ne kuma ana gabatar da am akan khas min an-nahiya kidan yace thumma inna hatayn suratayn sannan waɗannan surori guda biyu kidan nufin nisa da ma'ida fi taqdimi a wajen gabatarwa wal ittihadi da samun haduwa nazirul baqarati wa ali imran suna tabkan bakara da ali imran an gani ko ya ce fatil kuma amina ne a rubuce wurin nan na ga kamar fatil kuma ne fatil kuma fi takririn usul min alwahdaniya wal kitabi wal nubuwa an gane ko fatil kuma waɗancan guda biyu fi takririn usul sun tabbatar da usul tushen addini na aqida kenan min alwahdaniyyati na kadaita Allah wal kitabi da tabbatar littafi da imani da shi wal nubuwati da annabta wa hatani su ku waɗannan guda biyu fi taqriril furu'il hukmiyya suna tabbatar da hukunci na furu' reshe kenan inji malaman zauri sun ce huru'a al hukmiyya na hukunci kenan sai zaman to shi yasa an ka gabatar da bakara da ali imran akan nisa'i da ma'ida yace wa qad ختمت المائدة بصفة القدرة أن كركري سورة المائدة بصفة القدرة أن قانيكو لله ملك السماوات والأرض وفيهن وهو على كل شيء قدير كما افتتحت النساء بذلك كما يد إتما سورة النساء أن قانيكو افتتحت النساء بذلك أن بود يتدون أن قانيكو da an ka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida mai ta'aliki kan littafin tahqiqin shacce dalilun dalilul qudra ne domin halitta tana nuna ai Allah yana da iko don inda bai da ikon da ba zai halitta ba wa ftatahat an-nisa bi bad'il khalqi nisa ta bude da zancen fara halitta alladhi khalaqakum min nafsin wahida yace to wa khatamat al-ma'ida ko khutimat al-ma'ida da an ce khatamat ta karkari khutimat an karkari ta bil muntahi min al-ba'thi bil muntaha min al-ba'thi wal jazai ita ko ta kare da bayanin makar wato abin nan matuƙa shine muntaha kenan min alba'si na tashin mutane wal jaza'i da sakamako faka annahu ma suratun wahida ka ce dai kamar sura guda ce ishtamalat ala al ahkami min al mabda'i ila al muntaha wadda ta kumshi wato hukunce hukunce inda daga suke da alaka da farko da ƙarshe ko ba haka ba ita nisa'i ta bude da farkon halitta ita ko abin nan ma'ida ta zo da zancen hisabi wanda an yi zancen ƙalallahu hada yau mu yan fa'us sadiqi na sitkohu ya ce to walan ma waka a fi suratin nisa'i inna an zalna ilaikar kitaba bil haqqi li tahkuma bainan nas ko da yake walan ma ko da ya kasance waqa'a ya zo cikin suratul nisa'i inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi li tahkuma bainan nas al ayat fa kanat nazilatan fi qissati sariqin sarqa dir'an kenan wannan aya ta sabka ne a cikin kissa wani barawo da ya sace dir'a shine sulke kenan fassala fi suratul ma'idati ahkamus sirraqi wal kha'inina sai cikin bakara sai an cikin ma'ida sai aka ƙara fayyace bayanin barayi da kuma mayaudara walamma ذكر في سورة النساء إذا الله أنبتا أتين سورة النساء أنه أنزل إليك الكتاب يا سبك بك للتاف يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس دنك يحكمشي ذكر في سورة المائدة سي بياني أتين سورة المائدة آيات وسؤال في الحكم بما أنزل الله yin hukumci da abin da Allah saukar hatta bainal kuffari a ba ya shafi abin nan ba musulmai ba a har tsakanin musulmai da kafirai an gane ko وكرر قوله ومن لم يحكم بما انزل الله to tunda an ce ai hukunci da shi to sai an ka bayyana hukuncin kuma wanda bai yi hukuncin da shi ba idan karin bayani an kara fayyace bayani shi ne abin da yake son ya ce fanzur ila hadhihi suwar al-arba'a ka kalli waɗannan surori guda hudu al-madaniyati waɗanda suke sun sauka ne a madina an gane ko wa husni tartibi ha kuma ka kalli kyawun yadda Allah ya jeranta su an gane ko kamar yadda an ka jeranta su cikin Qur'ani ba ana nufin jeri na sauka ba in tabe wa talahumiha da kuma talahum wato kana iya cewa dace wasu asalin shi daga lahamu shi ko lahamu nama wani cikin wani yake yadda suka shiga cikin juna wa tanasuqiha da yadda kuma sun ka samu tansiki suka jerantu wa talazumiha kuma yadda sun ka lazimci juna larabci kenan wa qad iftatahat bil baqara allati hiya awwalu ma nazala bil madina sannan an bude su ne da bakara ita ce farkon su da ta sauka a madina wa khutimat bil ma'ida sai an ka kare tsakankanin waɗannan surori guda hudu kenan da ma'ida allati hiya akhiru ma nazala biha ita ce karshen abinda ya sabka an gane ko كما في حديث الترمذي كما يذو تكين حديث الترمذي ما تحقيق للتافي يا كاو نمبر 1 حديث الترمذي أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص آخر سورة نزلت المائدة والفتح ngariku kinan sai ce al-ma'ida wal fath to ita ma'ida ana iya cewa sura ce ta karshe da ta sauka mai doke da hukunci hukunci don a samu wa qala al-mubarak furi mubarak furi wani malami ne daga cikin manya-manyan malamai na duniya wanda yana littattafai kwarai cikin hadisi da kuma sira ya ce rawar shaikhani anil barra kenan imamul bukhari da muslim sun rawaito daga barra wa akhiru nazalat ya staftu na kwakwari lahu yuftiku kenan aya ta ƙarshe akhiru aya kenan wa akhiru suratin nazalat bara'a sura ta ƙarshe ta sauka bara'a wa raddal bai haƙiyu hada ta'awud imamul bai haƙi da ya ga kamar abin nan suna sun su cikar maganganun suna sun su cikar da juna bi anna kullu wahidin ajaba bima indahu kiran kowanne daga cikin sahabbai zaka iske irin wannan mas'ala aya ta karshe da ta sauka sai ka iske ra'ayi ya kai ra'ayi goma sha biyar ko ashirin to ya za a yi kaga wasu na iya cewa kinan sahabbai ƙarya suka yi a kowane aya ta karshe ta wanda ya jiya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa tsamani ita ta karshe wa qala al-baqillani malam baƙin lani ya ce laisa fi hadhihi al-aqwal shay'un marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam idan babu wani bayani wanda an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aya ta karshe da sauka gata babu wannan hadisi wa kullu wahidin qala bi darbi ijtihad kowani ya faɗa bi darbi darb na ana nufin nau'i ba wancan bugu ba darab wani lokaci tana nufin nau'i jam'in shi adrab shi yasa in ka shiga cikin littafin balaga zaka ga ana kiran adrabul khabari eh ana nufin anwa'ul khabar eh kakkatai ka ce bugu kenan wa kullu wahidin qala bi darbi ijtihadin da nau'i na ijtihadi kadi ba cikin tuhfatul ahwazi an gane ko littafi ne da shi imam mubarak furi yayi tuhfatul ahwazi sharhin tirmidhi wa tanzur ka kalla nukatul intisar ina ganin nukatul intisar li naqli alquran na imam baqillani yace kadi ba safhata 135 kaga mas'ala ta ilmi sai ya gaya maka littafin da za ka dubawa ina fata ana fahimta ta wanda yake nuna maka a ilmance ne ake magana ba son ne ake faɗa suratul an'am makkiya ce an kira ta suratul an'am saboda zancen ambaton an'am ya zo cikin ta a wurare daban-daban ma'ana ambace an'am an gane ko ko an ambace su da sunan su al'an'am ko kuma an ambace su da jinsin su samaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn ko baka nan bane wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn kaga na ba wai nau'in su ne an ka ambata sannan kuma an faɗi an faɗi ita karima an'ama a cikin ta an gane ko wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-an'ami min al-harth wal an'ami nasiba sannan kuma wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun ko ba haka nan bane wa min al-an'ami hamulatan wa farsha to wannan sura nan muna fara ne da addirasal mawdu'iyya wal adadiyya at-tartib al-mushafi in mun diba a cikin jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta shidda wan nuzuli shi ko yadda ta sauka ba wanda an ka tunna alqur'ani ba kenan wanda aka abin nan da al-itqan fi ulum al-qur'an riwayat da Imam Suyuti ya kawo ta daga Imam al-Ja'bari da kuma Dr. Abdullah Tayyar sun yi ittifaki anan ita ce sura ta 55 an gane ko yawwa kinan nan babu sabani sannan kuma Dr. Abdullah Tayyar a cikin ayatul mutashabihat yake cewa fiha mansukhun a cikin ta akwai ayar da an shafe ta amma walaysa fiha nasikhun a cikin an'am babu wata ayar da ta shafe wata aya mun gane ko mansukh wanda an ka shafe in muka diba kullu ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan kaga bakin wadannan an kawo aw lahma khinzirin ko fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah kaga wadannan dai an ka kawo amma in ka duba cikin suratul المائدة ذاك اسكي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام المقصود أنكار وأنسو أبوها يلمكنا أن wato shafi abin nan a ziyadatu ala nas an gane ko ala ayyati hal akwai sabani wasu na ganin nan ziyada ce an kai ba naskhu bane wasu na ganin a'a naskhu ne aka yi tun da wancan hukuncin ai aiki da shi daga baya ne aka zo da wani hukunci akwai maganganu masu tsawo adadin ayoyin ta ayoyi ne 165 babu sabani an gane ko a iya binciken da nayi sannan adadin haruffan suratul an'am wato harafi dubu goma sha biyu da ɗari hudu da sha takwas alarama dubu goma sha biyu da ɗari hudu da sha takwas sannan adadin kalmomin suratul an'am kalima dubu uku ne da hamsin da biyar banda huruful jar da sauransu an gane ko adadin kalmominta dubu uku da hamsin da biyar masu abin da cikin bincike na nuzul suwar sun kace ta sabka ne bayan suratul hijr ta sabka ne bayan suratul hijri kenan ma'ana kenan suratul hijri ta riga ta sabka wa qabla suratul safat sannan ta sabka kafin suratul safat kenan safat bayan ta ta sauka an gane ko yawwa wannan shi dai ne abinda wato ya shafi ad-dirasa al-mawdu'iyya wal adadiyya bi ikhtisar wanga bi ikhtisar ne in kana son karin bayani kana iya duba a cikin littafai daban-daban musamman littafin المو... التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء دكما تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور دكما لتتفهم علوم القرآن إذن الإتقان في علوم القرآن دكما البرهان في علوم القرآن والله تعالى أعلم تو yanzu za mu dawo cikin littafin ta nasu ƙuddura suratul an'am a shafi na 83 imamu suyuti ya ce ƙala ba'duhum sashen malamai ya ce munasabatu hadhihi sura li akhir al ma'ida dacewar wannan sura ita suratul an'am kenan da karshen ma'ida annaha haftatahat bil hamdi ta bude da godiya ga Allah alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ko ba haka dan bane yace wa tilka khutimat bi fasl al-qada'i ita ko suratul ma'ida an karkare ta khutimat an karkare ta ko khatamat ta kari bi fasl al-qada'i da rarrabe hukunci yin hukunci tsakanin bayi wa huma mutalazimani inji malamai abubuwan da suna tare da juna ba a yi rarrabe su kama qala kamar yadda Allah ce wa qudiya bainahum bil haqq sai an kararrabe hukunci tsakanin bayi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai cikin suratul zumar kin da annaba baka da alqada'u alhamdu tare suke an gane ko tunda ya ce zancen abin da qala Allah hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum ko ba haka nan bane kaga an yi hukunci tsakanin bayi yace to wa qad zahara li kaga nan adalci na malamai can ya ce ƙala ba a tuhu don ya nuna ka magana ba tashi ba ce ba sai ko fince ni ba amma wa qad zahara li nan kuma yana nufin ga baka abu ne dan haka ilimi ana iya gane abinda ka cirato daga wani ana iya gane abinda kai ko Allah ya maka baiwa yarda da Allah ya yi ma wani baiwa shi zai sa wani shirda kai ma Allah ya maka baiwa amma in kan munafinci malamai kana tattaro maganganunsu kana cewa kace kace to sai Allah ya tona ma asiri muna ganewa in kana ɗauko magana wani ka gyara ta kai kai ka yi ta kuma ka ce shi jahili na sai Allah ya tura ma asiri ina fata ana fahimta ta yace wa qad zahara li ya bayyana gare ni bi fadlillahi da falala Allah ma'a ma qaddamtu isharata ilaihi tare da abinda ni gabatar da nuni zuwa gare shi fi ayatu zuyyina linnasi cewa an kawata ba mutane kenan ayat da ta zo cikin suratul ali imran annahu lamma zukira fi akhiril ma'ida lokacin da anka ambata a ƙarshen ma'ida lillahi mulku samawati wal ardi ma fihinna ko ala sabilil ijmali wato da anka ce mulkin sammai da kasai da abin da ke cikin su na Allah ne to ala sabilil ijmali ya zo ne a dunkule shi mulkin yace to iftataha hadhihi sura sai Allah ya bude wannan sura bi sharhi zalika don ya yi sharhin wannan mulkin cikakken mulki wa tafsirihi da bayanin shi dalla dalla filla filla kwatta kwatta muna ganewa mulkin ya zo a dunkule to don a nuna maka mai mulkin nan waye shi ya yara mulkin nan nashi shike to sai aka zo da suratul an'am mun gane abin nuhi yace fa bada'a sai Allah ya fara bi zikri da ambaton annahu khalaqas samawati wal ardi shi halitta sammai da kasai ka kusa in babu mulki ba halitta su wa dhamma ilaihi annahu ja'ala adh-dhulumati wan nur kuma Allah ya taro ya hada tare da halitta samai da kasai ya nuna cewa ya sanya haske ya sanya duffai da haske wa huwa ba'du ma tadammanahu wa ma fihinna shina daga cikin abin da ma fihinna ya kumsa shi adh-dhulumati wan nur ko ba haka nan bane fi akhir al-ma'ida a ƙarshen ma'ida wa dhamina qawluhu alhamdulillah kuma fadar Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ta kumshi awwalan an'am da ta zo farkon an'am anna lahu anna lahu mulku anna lahu mulka jami'al mahi anna lahu mulka jami'il mahamid kina Allah ya mallaki ko ya cancanci dukkan yabo wa huwa min basdi lillahi mulku samawati wal ardi ma fihinna ko ba karan bane wanda an da cikakken mulki kuma ai ya cancanci dukkan yabo thumma dhakara sannan Allah ya ambata annahu khalaqan nau'al insani shi ya halicci nau'i na dan adam wa qadalahu ajalan musamman ya yanke mishi ajali musamman wato abin abin ambato ko abin sanya ma lokaci wa ja'ala lahu ajalan sannan kuma ya sanya mishi wani ajali akhiral akhar na daban lil ba'th don a tayar da shi wa annahu kuma sannan shi Allah munshi'ul quruni shi na yake halitta karni karni na mutane kenan karnan ba'a da karnin karni na mutane akwai sabani karni dai an fi fassara shi da shekara ɗari an gane ko wani tun da mafi yawancin mutane daga shekara ɗari zuwa shekara ɗari an kare da wannan jama'a ko mutum na nan to ba cikin irin mutanen zamanin shi yake ba yanzu haka mutumin da ya shekara ɗari in yana tare da mutanen da suke yanzu za ka hatta da na'urar da muke amfani da su shi dai sai shi amfani da su dai a takaice za ka ga abin nan ko ba haka ba ya hita abin nan nashi bai ma amfani da su irin yadda ya kamata mun gane ko akwai fassarori daban-daban ko kuma karni dai ana nuhin ji wanda galibin mutanen da kan rayu tare da su sun tafi to waɗanda sun kai saura wannan wani sha'ani ne da ubangiji sun makala sannan Allah ce kulli man ma fis samawati wal ard ka tambaye su wa yake da mulkin sammai da kasai yace fa asbata lahu mulka jami'al manzurat sai ya tabbata mulka jami'il manzurat sai Allah ya tabbatar makan shi kenan mulkin dukkan abin da ake gani al manzurat daga manzura ne thumma qala sannan Allah ya ce walahu ma sakana fil laili wan nahari ga Allah yake tabbata dukkan abin da ya tabbata ya sakana kamar ya tsaya cak baya motsi kenan fil laili a cikin dare wannan hari da kuma wato yini sai ya shahe wa mata harraka sai ka kaddara shi dan wa mata harraka ai dan lahuna a to nawa da ha to fa asbata lahu mulka jami'al mazrufati sai ya tabbatar makan shi dukkan fa asbata lahu mulka jami'il mazrufati li zarfai az-zaman sai batan makan shi dukkan abubuwan da suke da alaka da lokaci an gane ko dan zarf ana nufin lokaci ko kuma zarf yana nufin lokaci zarfin zaman da zarfin makan thumma zakara sannan Allah ya ambata annahu khalaqa sa'iral hayawan shi halicin sauran dabbobi ko dukkan dabbobi kalma ta sa'ir nan tana nufin duka eh amni min dawabi na dabbobi wa tsairi da kuma tsuntsaye thumma khalaqa an-nauma Allah shi halicci bacci wal yaqazata da kuma wato kasancewa falke kenan wal mauta ko da mutuwa wal hayata da rayuwa thumma akthara sannan Allah ya waita fi asna'i surati a tsatsage sura a tsakiyarta a cikinta min zikril khalqi na ambaton halitta wal insha'i da kagar halitta lima fihin ga abin da ke cikin sammai da kasai ko minan nayyiraini ko daga abubuwa masu haske nayyir shine abin da yake da haske wan nujum kenan nan yirai yana ɗaukar rana da wata wan nujumu da taurari wa falqil isbahi da kuma tsaga safiya ta tsaga ta hito ko kace keto alfijiri wa khalqil habbi wan nawa da halitta habbi kwaya wan nawa da kuma annawa shine hirtsin da binu an gane ko ƴaƴan da binu su fito su kana iya cewa sabon abin nan hita tsire wa inzalil ma'i da fitar da ruwa saukar da ruwa wa ikhrajin nabati da fitar da tsiro wa thimari da 'ya'yan itace bi anwa'iha da nau'ukan su wa insha'i jannatin ma'rushatin da halitta an gane ko tsiron da ke cikin jannat gonakai ma'rushatin na abin da yake kokkonci baya tashi sama an gane ko wa ghaira ma'rushatin da wanda baya yado kana iya cewa ma'rushatin mai yado wal an'am da dabbobi duka Allah ya ambaci halittarsu wa minha hamulatun wa farsh daga cikin su akwai hamula wanda ake doka ma kaya ake dora mishi kaya daga hamala ya hamilu ne wa farsh da kuma wanda yake farsh baya doka kaya tun da raƙumi na doka kaya tumkiya ba ta doka kaya akwai fasarori daban-daban wajen hamulatun wa farsha nan wa kullu zalika dukkan wannan tafsilun li mulkihi ma fihinna yana fayyace mulkin Allah da abin da ke cikin samai da kasai wa hadhihi inji imamu suyuti wannan munasabatun dacewa ta jalilatun mai girma sannan imamu suyuti ya ce thumma lamma kana al-maqsudu min hadhihi surati an gane ko bayan al-khalqi wal mulki da ya zamanto manufa daga wannan sura kamar babban abin da take karantarwa shine ayi bayanin halitta wal mulki da mulki akthara fiha min dhikrir rabbi sai an ka yawaita ambaton suna Allah ar-rabb a cikin ta alladhi huwa bi ma'na al-malik wanda yake nuna cewa kenan shine mamallaki wal khaliqi kuma shine wanda ya halitta wal munshi kuma shi ya kage halitta waqtasara fiha ala ma yata'allaqu bidhalika sai ya tsaya kuma akan abin da yake da ya takaita kenan bayani akan abin da ke da alaka da shi ar-rabbu min bada'il khalqil insani na bayanin farkon halittar dan adam wal malakutiyyi da kuma malakut cikakken mulki an gane ko wal milkiyyi da kuma wal malakiyyi da malaki na mala'ika kenan wal shaytani da na shaytan wal haywani da na dabba wan nabati da kuma na tsiro wa ma tadammanathu min al wasaya da abinda ta kumsa na wasiyoyi fa kulluha dukkan wannan muta'alliqun yana da alaka ne bil qawami da tsayuwar rayuwa shine qawam abinda rayuwa ba ta iya tahiya an gane ko sai da shi ko kuma qiwam ana ita qiwam qiwamul aish abinda da shi ne rayuwa take tafiya gimshikin tahiyar rayuwa wal ma'ashi dunyawi da kuma rayuwa ta duniya thumma ashara ila ashrat as-sa'a sannan a cikin karshen ta Allah ya bayanin alamomin qiyama yace to faqad jama'at hadhihi suratu wannan sura ta hada ta game ta tattaro jami'al makhluqati dukkan halittu bi asriha gaba daya wama ya ta'allaqu biha da abin da yake da alaka da ita wama yarji'u ilaiha da abin da yake koma zuwa yake koma zuwa gare ta fa zahara bidhalika to da wannan ne yake sai ya bayyana da wannan iftitahu suratil makkiyati biha dalilin da yasa an ka bude sura makkiya da ita ina fata an fahimci eh munasabatu iftitahi as-suratil makkiyati biha kenan dacewa bude sura makkiya da ita wa taqdimiha ala ma taqaddama nuzuluhu minha wa taqdimiha da gabatar da ita ala ma taqaddama nuzuluhu minha akan abin da ya gabata na saukarta daga gare shi an gane ko ma'ana kenan gabatar da ita akan abin da ya zo bayanta wa hiya fi jami'il usuli ita a cikin dukkan usul asullai kenan wal ulumi da ilmomi wal masalih dunyawiyya da kuma maslahohi na duniya nadhiru suratul baqara tana tamka suratul baqara fi jam'iha da tattattaro al uluma ilmomi wal masaliha da maslahohi addiniya na duniya na addini ita waccan ta tattaro maslahohi na addini ita ko ta tattaro maslahohi na rayuwar duniya wa ma zukira fiha min al-ibadat al-mahdha da kuma abinda an ka ambata kenan cikin bakara na ibadodi mahdha zalla fa ala sabilil ijaz ta hanyar ijazi ta kaitawa wal ima'i da ishara ka nadhiri ma waqa'a fil baqarati kama abinda yazo ne a cikin bakara min ulumi bad'il khalqi na ilimin farkon halitta wa nahwihi da innahu wa nahwihi da abinda ya kama da shi fa innahu ala sabilil ikhtisar kina an kawo shi ne akan kamar dai ta fuskar takaitawa wal isharati da nuni ba a fayyace bayani ba wallahu ta'ala a'lam anan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama turi Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh